Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen Ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya يا سيد أحمد التجان قد بيدي أنت الملاذ فأنا سيدك أنت الإماد يا قلبي ويا سندي وأنت كافي إذا ما كنت في ذيك وأنت باب نجاتي أنت منجز من قد كان مستبقا في شدة الديك يا غوث كل مريض لاذ مرتجفا مما أراه من الأعوال والديك يا ندى خير البرايا أنت منجزنا من كل ما قرر من شدة الديك يا فاطمة الأبيض يا من يميتهم يا فتنا قد فانشدنا من الضيق حتى إليك أمورا أنت تتركني فيها يا شيخ أنقذنا من الضيق وأنت يا سيدي يا أبا العباس أنت لها ومن شاء ينجينا من الضيق ما لي سواك وما لي بجاهك يا كنت الذرية تنقذني من الضيق أشكو إليك أموري يا طبيب يكن لا طبيبا فتنجيني من الضيق هذه جمرة في القلب قد وقدت فارقت لسة من شدة الضيق أفسد على جمرة ما عند تسلعني وتنجاني من كل تعريق وقم وإلى يا تعطي ومستندي ويا ملاذي إذا ما كنت صديقي يا ملجئي في جميل عليا وجدي كن من كذا اسمع قد كنت صديقي فأنت باب نجاة الكل قد بيدي وقم مقيتي إذا ما كنت صديقي أنت طريقا فكان هذاك مستجا وقم إلى الله وانشد من ذكري يا شيخنا غضب لله دين به ويا إماما به ينجى من الذكر أنشد قديمة من ذكر على ربه وسدت أعطاك ثم ذلك أنشد مؤمنة كاد تقربه إلى للاك من أداب بتذكر يا سيدي أحمد تجعل قدرتي أنت الملاك ما تنام بذكري بذلك ما تجافى مغفرة من الإله إذا رجتني بك وأنا لقادك عفوك بها ما شادت ما تكن بتوفيقي ثم صلاتنا تسليم أدميا لا تسل ورحم لي من السكر ثم رجعنا بالعباس سيدنا وصعد قول ما قد قال بذكر يا سيدي أحمد التجار قد بيدي يا تم الألف هذا العبد صديقي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد من فاته لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جمة الشيخ اهدري لنا في هذا المهدر والزاد في بنظرة الكافي لنا بالسبب dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala da shi kadai bai haifa ba ba haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai a wurinsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai a wurin kowa kowane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci ta baraka wa ta'ala zin jalal wal ikram a yan uwa
watan haihuwar sau tijjani yana tunkaro mu shi ne watan safa shi ne goron sallar da za mu yau za mu magana akan ɗariƙar da annabi ibrahim ya tuka qur'ani da hadisi to farko Allah tabaraka ta'ala ya faɗi ya gaya mana ya ce ya ayyuha allazina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ya fi waɗanda kuka yi imani ku ba Allah ku ma'aikin Allah da waɗanda suka wato zama shugabannin lamarinku wato jagororinku idan wani abu ya rikice muku a addini kuna jayayya cikin sa to ku miƙa shi ko ko ku maida shi zuwa ga Allah da ma'aikin Allah a ga me Allah yake ne annabi yake in dai kun yi imani da Allah da ranar lahira wannan shi ne fa alkhairi gare ku kuma shi ne mafi kyawun duk abin da za a mai da lamari zuwa gare shi sannan maulan mu sai ibrahim radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu Allah anna khairan ya ce wa hadhihi al-awrad at-tijaniyah wa ghayruha yunkiruha an-nas wa yaquluna innaha bid'atun wato laysa kadhalik fal bid'atu ma lam ya'ti bil qur'ani aw al hadith ولم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والورد ما هو إلا الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا حيل لك sai yake waɗannan auradai na tijjaniya da muke yi da waɗansu auradan waɗansu ba'arin mutane suna inkari suna cewa bid'a ne sai yake ba haka abin yake ba bid'a shine abin da bai zama cikin alqur'ani da hadisin annabi kuma annabi bai aikata shi ba sahabbai da shi ba amma wurdi ba wani abu ne illa istighfari da salati da la ilaha illallah to bayan nan wala mutum su jan da kansa ya faɗi kamar yadda ya cikin ifadatul ahmadiyya li murid sa'adatul abadiyya an tambaye shi dan aka ce sayyidina shiya ayyuku zabu alayka shugaban mu shin za a yi maka ƙarya bayan ba ka قال نعم يجي قري رائع إلى في أتسيد في وكيف نعلم ذلك يا زاني لزاني أما قريا قال فيجي إذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان الشرع فإن وافق فحملوا به وإن خالف فتركوه yake duk abin da kuka ji an ce na ce ku auna shi da ma'auni na shari'a in ya yi muwafaka ku yi aiki da shi in ya saba ku aje sannan idan muka lura da wannan za mu gane cewa su sa wato karatun yau na goron sallar duk abin da muke kamun mu ji ayyukan ɗariƙa ko tun motsin da ɗariƙa take zan ba da hujjar shakar'ani da hadisin annabi ba wai aikin ɗariƙa motsin ɗariƙa kurum in ta motsa bai take faɗi Allah tabaraka ta'ala ya faɗi ya ce wa asli buyuta min abwajiha yace ku zo gidaje ta kofofin su wato kada ku haura ta katanga to saboda haka kofofin gidan musulunci ko ya sani alqur'ani hadisi ijma'in malamai duk wanda ya shigo addini ba ta qur'ani ba ba ta hadisin annabi ba to ya haura ta gida ta katanga addini saboda haka ɗariƙar tijariya duk abin da ake aikata a ciki wato alkur'ani ne da hadisin manzo Allah sai kace Ibrahim yace hadisin sunnatu wal qur'an ai gina ainihin harsashi ginin ita dariƙar da alkur'ani da sunnan manzo Allah to farko Allah tabaraka wa ta'ala ya yi isaru ma tukuna a cikin alkur'ani game da sha'anin ita dariƙa ɗin ko a sunayenta da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi ya ishe ni ishara da hanta ɗariƙa wani abu ne mai girma wurin Allah. Cikin suratul jinni Allah ce wa Allah yusta kamu ala ɗariƙati da asƙaina ma'an da daƙar. Cikin suratul nisa'i ya ce إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. سورة الأحقاف يقول مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحج وإلى طريق المستقيم في سورة طه يقول ويذهب بطريقتكم المثلى a cikin suratu ɗaha ya ƙara cewa a nasirji ibadi a nasirji ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa a cikin suratu ɗaha da ya ƙara cewa in yaqulu amsaluhum tariqatan min labistumu illa yawma cikin suratu jinni yake wa inna min nasaluhu wa min naduna zalika kunna qara'iqa ibada wannan shi ne dalilin da Allah sallallahu alaihi wasallam yake al-imanu salatu wa salatu wa salatu ya ati tariqati mallaki Allah ta'ala bi shahadati ala tariqi min hada halal jannah hanyoyin imani wato tariqu waɗannan na sun zaru da ake gani annabi yake gari uku ne da talatin da uku hanyoyin imani waɗannan tariqu ne ɗari uku da talatin da uku annabi yake duk wanda ya haɗu da Allah ta baraka ta yana mai tubawa a bisa ɗarika ɗaya daga cikin ɗarikan sunan annabi yake ya shiga aljanna kamar yadda aka sani shari'a kuma annabi ya ce inna shari'ati ja'at ala salata mi'atin wa salata asharata shari'atan la yalqal abdu biha rabban illa akhalahu aljannah hanyoyin shari'a hanyoyi ne ɗari uku da sha uku saboda aka babu wani bawa da zai haɗu da ubangijinsa yana mai shaidawa ta hanya ɗaya daga cikin shari'o'in nan su yi tafi ya shiga aljanna waɗannan abubuwa su ne za su tabbatar maka da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato bayan Allah tabaraka ta'ala yayi magana akan sha'anin dariqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita ɗan uwa da yawa wasu kan wato zaci cewa wato rabe-raben nan da annabi ya magana na addini ko wai shi ne ɗariƙa ba haka abin yake ba idan mutum ya ba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to zai karanci wannan kuma zai gane abin da ake nufi dan a hadisi manzo Allah ya ce افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وتسعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا وما تلك الواحدة قال ما أنا عليه وأصحابي وقال ياتي يهودا واسن كفي كفو سبعين دقيقة نصارى سن كفي كفو سبعين دقيقة الأمة تزاد كفي كفو سبعين دقيقة خصوصا سنة ودا يكفي إيه كوي sabon kusa rasulullah wanne ne wannan kafin yake wanda nake kai da ni da sahabbai na to ba wani abu annabi ke kai da dake da sabon sa illa dari da ne shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadi yana ga sayyidina Abi Hurairah Allah ya kara mai yadda yake cewa alaika ya aba hurairah ta bi dari a qawami idza faja an-nas lam yabda'u ko za ka laban nas al-amana min an-nar lam yaqasu قال أبا هريرة من هم يا رسول الله خلهم وصفهم لي حتى أعرفهم قال صلى الله عليه وسلم قوم من أمتي في آخر الزمان يهتروا يهترون يوم القيامة مهتر الأنبياء إذا نظر إليهم الناس يسموهم أنبياء مما يرون من حالهم حتى أعرفهم أنا فأقول أمتي أمتي فتعرف الخلائق أنهم ليسوا أنبياء فيمرون مثل البرق والريح قد جاء أبصار أهل الجمع من أنوارهم فقلت يا رسول الله مرني بمثل عملهم لعلي ألحق فيهم فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ركب القوم طريقا صعبا له في درجة الأنبياء ركب القوم طريقا صعبا له في درجة الأنبياء ركب القوم طريقا صعبا لو في درجه الانبياء قال صلى الله عليه وسلم آثروا الجوع بعد ما أسمعهم الله والأمي بعد ما كفاهم والعطش بعد ما أرواهم تركوا ذلك رجاء ما عند الله تركوا الحلال مخافة حسابه فوج الدنيا بأبدانهم ولم يستجلوا بشيء منها أعجبت الملائكة والأنبياء من طاعتهم لربهم إيدا لهم إيدا لهم إيدا لهم وتبكي أن الله جمع بيني وبينه راويتي ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليهم ثم قال إذا أراد الله بأهل الأرض عذابا فنظر إليهم صرف العذاب عنهم فعليك يا أبا هريرة بئريك فيهم هذه المبغرة ما أنا عليه وأصحابي فعليك يا أبا هريرة بئريك فيهم فعليك يا أبا هريرة بطريقة فيهم فمن خالف طريقتهم فإذا في شدة الإحتاج صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shi zai tabbatar maka da cewa ma ana alayhi wa ashabi rika ce ne sannan wani bawan Allah yana cewa hadhihi dariqatul israqi kanat rabat amad lam yujid baqi wannan dariqa wato wannan dariqo na tubawi hanyoyi ne na gyaran zuciya na haskaka zuciya za ta wanzu matuƙar halitta Allah suna in ka ba halitta ba halitta manzo Allah sallallahu alaihi ya yi taro akan su amma ba wannan bane muke muke so mu magana akai wato muna so ne kowa igane cewa tsarika tana son Qur'ani da sunnan manzo Allah ba ta fita ba قال ابن عبد الله التسلي الله تعالى من يدعي هو أصولنا على ستة أشياء كتاب الله وسنة رسول الله وأكل الحلال وقص الأذى واجتناب الآثار والتوبة أداء الحقوق عينه أركاس الجن طريق أمه أن جنا سنة أكون حسبي جدا كده كتاب الله سنة ما يكون الله سن حلال برن في سنة gudun sabo tuba ba da hakoki sannan abul qasim nasar bazi shi ma ya ce asali koke sufiya radiyallahu anhu asalin ɗariƙun sufaye Allah ya ƙara musu yadda mulazimatul kitabi was sunnati wa tarkul ahwa'i wal bid'i wa ta'zim hurumatil masayih ورؤية آثار الخلائق والمداومة على الأوراد وترك الرفق والتعويلات asalin ɗariƙin sufaye na zinta alƙur'ani ne da sunan annabi da barin san zuciya da barin bid'a da girmama alfarmar shehunai da ganin uzuri uzurin halitta duk wata da halitta ta yi na zage-zage da wani kage-kage da ƙazabi sai a masa uzuri saboda rafsananni ne su yi ƙungin cikin duniya inda ke zage yawa abin da ba su to sai a kaba mata hangari sannan da yana bisa auradi sannan barin neman sauki sannan karkar yin tawili akan abin da yake zai kasanta ta ga Allah waɗannan abubuwa farko abin da zan fara magana a kai shi ne karɓar ɗariƙa ɗin ne dalilin karɓar ɗariƙa dalilin karɓar ɗariƙa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala innal ladzina yubayi'una fa inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim karɓar ɗariƙa yi wa annabi baya dole ka ga ya karɓi ɗariƙa ya je ne yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya imamu tabarani da ghazzari sun rawaita hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lakana wa sahabbansa kalmar la ilaha illallah jam'i kuma da tsintsikin su waɗansu annabi ya ba su a cikin taro waɗansu kuma annabi ya ba su cikin su kaɗai to ga waɗanda annabi ba su cikin jam'i Imam Ahmadu ya rawaita hadisi cikin masnadinsa da isnadi kyakkyawa da kadarani da wasu daga alaƙan shaddadu ya ce حدثني أبي شداد بن عوف وعبادة بن ثابت هذا يصدقه يكي بابانا يا بان العباد يا بان العباد شداد بن عوف يا بان العباد عبادة بن ثابت كمينا ورم بابانا أنا هد منا فجة فينا تقري أجبانا النبي هد منا ورم أكل يكي كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل بيكم غريب يعني من أهل الكتاب فقلنا لا يا رسول الله فأمر بالجلس الغائب وقال ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا فاتت ثم قال الحمد لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها إنك لا تخلف الميعاد ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم yace mun kasance a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake da mutum a cikin ku akwai bako wato ko akwai ahli kitabi wani kace babu ya ma cikin Allah sai manzo Allah ya ce a kullu kofa a kullu kofa annabi yake mu daga hannayen mu daga hannayen yake ku ce la ilaha illallah muka faɗi la ilaha illallah da ƙarfi wani ɗan lokaci sannan sai manzo Allah ya ce godiya da yabo sun tabbata ga Allah ya Allah ka aiko da wannan kalma kuma ka umarce ni da ita ka yi alƙawari akan duk wanda ya faɗi ta za ka ba shi aljanna kai kuma na san ba ka saba alƙawari daga nan sai annabi ce ina muku albishir da sani dukkan ku Allah ya gafarta ni to wannan shine asalin baya ɗari da ba da ɗari da dan in baki da yake na ba da ɗari da ta mutane da yawa a ba ta lokaci da to kuma ba da ɗari ka ɗaiɗai ko mutum ɗaya yanzu a baki wannan kuma a cikin yi kuma kaizani radiyallahu anhu ya faɗi cikin risalarsa cewa sayyidina ali kan abi talib sallallahu alaihi wajen ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah dillani ala aqrabi turki ila Allah wa ashabaha ala ibadi wa ashabaha inda Allah ta'ala ya ma'aikin Allah kin yadda ne muka mafi kusancin hanyar da ke da baya zuwa ga Allah mafi kusancin hanyar.
Ran ce, na ba da ɗariƙa kaza, mutane da yawa a basu a lokaci da. To kuma ba da ɗariƙa ɗaiɗai ku mutum ɗaya ya zo a bashi, wannan kuma a Sheikh Yusuf al-Kauzani radiyallahu anhu ya faɗi cikin risalarsa cewa sayyidina Ali dan Abi Talib karramallahu wajahu ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi dullani ala aqrabi turki ila Allah وأطهرها على عباده وأفضلها عند الله تعالى يا ma'aikin Allah shiryar da ni bisa mafi kusancin hanyar da ke sada bawa zuwa ga Allah mafi saukin hanya ga bayi mafi fici wato hanya a wurin Allah tabaraka ta'ala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ali alayka bi mudawamati zikrillah azza wa jalla sirran wa jahran ya ce ya aliyu babu wata hanya da tafi saurin kusanta bawa zuwa ga Allah kamar zikiri ina maka wasiya ka rike ka dawwama cikin ambatan Allah mai girma da ɗaukaka ciki da waje fa qala aliyu karramallahu wajhahu sai sayyidina ali karramallahu wajhahu sai ce haka za fadilatul zikiri wa kullun nasi zakiruna a ya rasulullah wannan abin da kake gaya ni ai falala ne na ambatan Allah kuma dukkan musulmi mutane ai zakirai ne kowa ma yana zikiri fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce يا علي لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله يا علي القيامة بلا تاشي ومتقر أبايان قطع أقوي ما صفت لا إله إلا الله فقال علي سيدنا علي فكيف أذكر يا رسول الله يا ذن كرنت يا مائكين الله فقال في منزل الله صلى الله عليه وسلم سيشي جنب عينيك واسمع مني ثلاث مرات ثم قال ثم قل أنت ثلاث مرات وأنا أسمع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa inna ali shi ya zan karanta ya rasulullah in dai wannan ce da kake hudi ban iya ba saboda shi ya dauka la ilaha illallah la ma'budu bi haqqin shi wallahi Allah ya ce ba wannan ba la maqsudu bi haqqin shi wallahi an wuce nan ma ana maganar la mawjuda bi haƙƙin su wallahi ne ana shikenan sai annabi ce kuren da za a yi ka rufe idanka ka saurare ni annabi ce ka dube ni annabi ya rufe ido ya karanta su uku annabi ya bude ya ce to kai ma ka rufe ido ka karanta su uku salatu marrat ji annabi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce sayyidina Ali kai ma rufa ido ka karanta sun maqala Ali la ilaha illallah salatu maratin sai sayyidina Ali shi ma sai faɗi la ilaha illallah da ƙarfi yanda annabi ya so uku muguludan ainihi yana mai kulle idanuwansa rafi'an sautin ya ɗaga murya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah annabi yana ji to daga nan ne yana kaiwa ta uku ya ce sai na ji na san ilimin farko da ƙarshe ya sa ilimi cikin ɗariƙa to wani abu ne wanda yake na la'ilaha illallah ba na masu ɗariƙa ba ya sa shi dan dariƙa ne gaskiya har abada ba aka da shi saboda ilimin sa yana cikin hailala ne yana cikin la ilaha illallah abin da yake cikin la ilaha illallah ko baya karewa ma inda kuma ya fadu ko ma inda Allah ya faki to shi yasa ilimin ka zai kare na mai la ilaha illallah zai kare ba to wannan shine asali annabi ya masa umarni ba ɗansa sayyidina hasan ba sayyidina husaini annabi shi wanda ya zai iya ka bashi an sayyidina ali ya ba hasan al-basri ya ba jamil ibn zayyad hasan al-basri ya ba ma'ruf ya ba daud al-dai daud al-dai ya ba ma'ruf al-karki ma'ruf al-karki ya ba sirri sakadi sirri sakadi ya ba imam al-junaidi imam al-junaidi ya yada ta muhammad al-bakari isamu shi da mutadir jilani isamu sai bi abul hasan al-shazali isamu abul abbas al-mursi isamu ibn al-arabi al-hatimi isamu sai Ibrahim al-Matbuli ya samu Ahmad al-Badawi ya samu haka aka tafi har har har sai bi Mahmud al-Kurdi ya samu sa ta shi tijani ya bashi annabi ya da shi tijani a bisan gud annabi ya ce masa utruk anka jamil ashiya ana sheku ko murabbi ko kabilu sai waɗannan da ka haddasa su suka baka rabu da su daga yau ni ne shehin ka ni ne murabbin ka ni ne kabilin ka to shine tariqa tijaniya ta zo mana nan to wannan shi ne ainihin asalin wato yadda abin ya ya taho kenan to shi ne Allah tabaraka ta'ala yake faɗi ke ta laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba to idan mutum ya ci gaba sai ya samu fatahan mubina in ya ci gaba sai ya samu wato fatul akbari fatul mutlaq to sannan menene dalilin da yasa ake cewa in an shiga ba a fita har abada saboda ukudu ne da uhudu uhudu alƙawuran da Allah tabaraka taala ya aza maka ukudu alƙawuran da kai wa kanka nasiha ka ɗauki alƙawari tsakaninka da Allah ba so ba sa ka akai ba amma kaga ya kamata tsakaninka da mahaliccinka ka ɗauka waɗannan guda biyu su ne suka taru suka tabbata Allah tabaraka taala ya karɓi ya su wato akan bayansa ta wasu da shehunnai duk wanda ya wulakanta a cikin ukudu ko uhudu waɗannan alƙawuran guda biyu alƙawuran da Allah ya aza maka ko kuma alƙawuran da kai wa Allah alƙawari sannan ka fasa to zai zama sababin fashewan jirgin ruwan addininka shine Allah tabaraka ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu awhu bil uqudi aururi ta cewa kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun to yanzu kai ka yarda ka shiga cikin waɗanda suke faɗin abin da ba sa aikatawa ka ce za ka yi kuma ka shiga ka fita shi ne dalilin da ya sa ka ji an ce an shiga ba a fita Allah tabaraka ta'ala ya hana warware alƙawari ya yi umarni a cika alƙawari saboda haka Allah tabaraka ta'ala zai tambayi duk wanda ya warware alƙawari kamar yadda yake wadi cewa wala karkanu ahadullah min qablu la yawalluna al-adbar wa kana ahadullah mas'ula a wani wuri da cewa auhu bi ahadin la za a hatim wala tanqudu al aymana ba al tawkida wa qad ja'altumullah alaykum kafila a wani wuri da cewa auhu bi ahadi uhu bi ahadikum a wani wuri da cewa auhu bil ahdi innal ahda kana mas'ula a wani wuri da cewa wal yuhu nuzurahu sai da Aisha ta siddiqiya yar siddiqul akbari Allah ya kara mata yadda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man nazara an yi Allah falyutihi ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي wanda ya alƙawari zai ba Allah to sai ya bi shi wanda ya alƙawari zai saba wa Allah to ya fata kare ya saba mishi wannan wato Imam Malik ya kawo shi da Ahmadu da Imam Bukhari da Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sannan an karbo daga Sayyidina Umaru ya ce ya Rasulullahi inni nazartu fil jahiliyyati an a'takifa laylatan fil masjidil harami ya ma'aikin Allah na yi alkawari zan yi itikafi a cikin wato tun zamanin jahiliya tun addini bai zo mana ba ni alkawari zan shiga cikin ɗakin Ka'aba in yi bauta amma lokacin kaga gunki ne ma yace na yi alkawari annabi yace masa fa auhi dina zarkar je kaka cika alkawarin ka sai dai yanzu Allah zaka bauta ba gunki ba muttafaqun alayhi to wanda ya lura da wannan zai gane wurdi yana cikin da'ar Allah to lazumtar ɗariƙar tijaniya ga wanda i karɓe ta kamar lazumtar nafila ne mutum ya alƙawari zai nafila a raka'a kaza to kuma kowa ya sani duk wanda karatun sa ma bai zurfi ba irin namu in ya zai zai gani a sai bi Abdurrahman Akhdari ya faɗi ya ce wa man qada nafilata amidan aw taraka min haraka atan aw sajdatan amidan a'adaha abadan abin da yace yace duk wanda yanke nafila da gangan bayan ya fara ko kuma ya batta ko ya bar raka'a ɗaya daga ciki ko ya bar sujada da gangan to ya sake ta har abada ba kyale shi to sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗi yana faɗi yana cewa min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qada nahbuhu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila wannan duk sharu ne zuwa cewa an shiga ɗariƙa da ake faɗi din nan an shiga ba a cika kuma wanda yana tabbatar da wato wato aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai taɓa fara aiki ba na alkhairi sai ya tabbata a kansa kuma sai ya dawwama wannan alama ce ta ƙarfin niyya da ɗamara waɗannan ayoyi da muka kawo su ne asalin auradai tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana ala yurdin min salatin aw siyamin aw ghairihima فمنعه مرض أو سفر أو هرم كان له الأجر تاما duk wanda yake yin wani wurdi ko sallah ko azumi ko wani haka sai rashin lafiya ya hana shi ko tafiya ta hana shi ko tsufa ya hana shi za a ba shi lada cikakken lada kamar yayi wannan shine dalilin abin da ya sa ka jana cewa in an shiga ɗariƙa ba a sa ɗin nan to sannan menene dalilin da yasa ake girmama shehunnai a cikin dari gari Allah tabaraka ta'ala shine yace ya ayyuhal ladzina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum to su shehunnan nan su ne ulil amri namu sannan a hadisi annabi ya ce bajjilul mashayikha fa inna tabjilahum min ta'zimi jalalillah ku girmama shehunnai domin girmama su yana daga cikin girmama buwayar Allah sannan a hadisi manzo Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi da in shi'tum la uqtimanna lakum anna ahabba ibadillahi ta'ala ila Allah allazina yuhajjibuna Allah ila ibadi wa yuhajjibuna ibadallahi ila Allah wa yamshuna al ardi bin nasiha in kun so zan rantse muku da wanda raina yake karkashin ifansa in kuna so in gaya muku wanda Allah ya so a cikin bayi su ne waɗanda suke sa Allah ya so bayi, bayi kuma su so Allah, kuma suna bin ƙasashen duniya suna yi wa bayin Allah nasiha, waɗannan su ne waɗanda Allah yake so, jami'in, su she wannan nan da ake girmama su. To sannan wani zai ce kuma menene dalilin da yasa kuka ce in an shiga ba a haɗa ta da wata ɗariƙa. Wannan Allah tabaraka ta'ala shi ne mana umarni. Allah ya ce, Daraballahu masalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawi masana alhamdulillah barak Allah ubangidansa na farko yana so ya je gona ya noma ya masa aikin gona ɗayan kuma yana so ya tsaya ya kula da gida shi zai tafiya to idan ya zama iyayen gidansa guda biyu ne wannan yana so ya tafi gona wannan yana so ya kula da gida ya zai da kuma mutumin da shi ko ubangidansa ɗaya ne duk sanda ya neme shi zai same shi Allah ya ce za su je to saboda haka wanda ya zama shi ubangidansa ɗaya ne kawai shi su jani da wanda shi ya rike shi da abu qadir jilani ya rike abu hasan shazali ya rike abu qasim al-kushairi ya rike ahmad al-badawi ya rike ibn al-arabi al-hati ya rike abu abbas al-mursi ya rike shi hundai cewa in wannan shi yana neman sa yana wurin wancan in wancan kaga shi ko wanda ya tsaya yace shi ya kaɗai da fuskar wuri daya duk sanda shi su jane ne yake zai same shi shi ne dalili ba don rena wani shehi ba a saboda kawai wannan ayat da Allah ya ba mu misali mu mun fahimci misali sai sa ma a ƙarshe ce balaktarhum la ya'lamuna to saboda haka kuma shehu tijan radiyallahu anhu shine shugaban waliyai baki dai alal idlaki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawa baki dai alal idlaki annabi yana cewa law kana Musa hayyan ma wata'ahu illa an yattaba'ani da annabi Musa yana da rai ba abin da ya rage masa sai yi kawai to haka shehu tijar radiyallahu ta'ala anhu wata rana wani dan dariƙar Nasiriya ya zo yana so ya karɓi tijani amma yana bai so ya bar Nasiriya sai yau tiyar jalla da kansa sai yake masa law kana bin nasir huna wa qultu lahu tahayyud ma wasa'ahu illa tahayyud da shi dan nasir mai gari dan nasiriyan ma yana nan in nace masa ya fita a gari ka tashi shigo ta ba abin da ya rage masa sai ya fita kawai shi kalle kai to sannan menene dalilin da yasa aka ce ba a zuwa ziyarar waliyai sai waliyan da suke cikin ɗariƙar tijaniya wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne ya gaya mana yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladi wa walidi wan nas ajma'in ɗayan ku ba zai zama mumini ba sai na zama mafi soyuwa gare shi daga kansa da dukiyarsa da ƴaƴansa da iyayensa da mutane baki da to ko tijani magajin annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma gado na annabi ta lazimtarwa wanda igaji annabin a cikin haƙƙi wato na'iban ma baki da da malamai da waliyai su kasance almajiran su kasance tare da su kamar yadda su kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin soyayya dan manzo Allah ya ce ash-shaykhu fi qawlihi kallabi fi ummati shehi cikin jama'arsa kamar annabi ne cikin al'ummarsa annabi ya ce al'ulama warasatul anbiya'i malamai magada annabawa ne a wani hadisi yace ala kullu fa'i rahmatullahi suka kalihofi na rahmar Allah ta tabbata aka ce ya rasulullah wa man kula ba uka suwa ne ne halihofinka qala sai yace allazina yuhayyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallahi sune waɗanda suke raya sunnata suke koyar da bayan Allah ita su shauki ya radiyallahu ta'ala duk shuhunan sai israji shine shugaban su shi yasa in an karɓi dariƙa ba a zuwa wani wuri a yi biye nan kawai ake tsaya to menene dalilin da yasa ake ba wa ƙananan yara ita dalilinta Imam Tabarani ya hudda hadisi daga Abdullahi dan Zubairu da Abdullahi dan Jabaru cewa suna yara suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a suna da shekara bakwai lokacin da manzo Allah ya gansu ga abin da rawi yace wato akhrajat Tabarani an Abdullahi ibn Zubair وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنهما بايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ابنا سبع سنين فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وبسط يده فبايعهما da suka zo suna shekara bakwai su ma sun zo su mubaya annabi ya sun yi murmushi sai buɗe hannun su kawai suka kama hannun annabi suka yi masa mubaya to sannan imamun nasa'i ya fitar daga hirmasu dan ziyade ya ce madabtu yadi ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana gulamu bi bayi ali falam yubayi ina yaro na je ma in wannan mubaya'a na bude hannaye na sai annabi ya mun mubaya'a ba wato bai bani ba tantilin da yake to anan ne ya rage wa mai shiryawa shi jagora mukaddami ne amfani da basira sai duk wanda ya zo karba ya dubi yaya akwai wanda in ya zo karba akwai yanayin da in kana da haske zaka gane wannan ko ka bashi ko ka bashi Allah ne ya turo shi kawai akwai haske wanda yake cikin zuciyar mukaddamai masu shi suna gane haka to sannan Imam Tabarani ya fitar daga Muhammad dan Ali dan Hussein wato Zainul Abidin yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam baya al-Hasan wal Husaina wa Abdullah bin Abbas wa Abdullah bin Ja'far radiyallahu anhu وهم كبار ولم يأكلوا ولم يبلغوا ولم يبايع صغيرا إلا منا yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lakanawa Hassan da Husaini da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Ja'far tariqa suna yara kankana ba su hankali ba ba su balaga ba amma bayan mu yace bai ba wani ba to anan shine a cikin jawahirul ma'ani sai Ali al-Harazi yace amma auraduhu radiyallahu anhu allati tulaqqanu bi kaffati al-khalqi allazi rattabahu lahu sayyid al-wujudi wa alam ash-shuhudi sallallahu alaihi wasallam kaga wurdan nan na shi tijani waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ilakkana masa ibada dukkan halitta Allah sune istighfari dari salatin annabi dari da kowace irin siga sannan la ilaha illallah dari سوري أن رمي وهذه الأذكار بعينها هي التي رتبها له رسول الله صلى الله عليه وسلم waɗannan zikirori da kaji mun zana maka anan su ne annabi ya rattaba wa shehu tijani wa amarahu bi talqiniha li kulli man talabahu min al-muslimina yi wa annan yi wa shoti jani umarni ya lakana wa duk wanda ine ma a hannunsa daga musulmi ala ayyi halatin kana a bisa kowane irin hali mutumin yake kabiran au sagira babba ko yaro zakaran namiji au unsa ko mace da'i'an mai bin Allah au asin ko mai saban Allah la yamna'ahu min ahadin talabahu kar ya hana kowane ɗaya daga cikin waɗannan da muka zana in ya zo nema haka annabi ya mu a rubuce gashi shafi na hamsin da biyu da wahilul buhari to wannan shine dalilin da saka ji an ce an wato wato shine dalilin lakanawa su wato wato wato wato yara ke to sannan menene dalilin da sa muke yin da'ira in za a yi ita dariƙa za a yi waziba dalili Anas dan Malik ya fitar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce za marartum bi riyadil jannati fartau qalu wa ma riyadil jannati ya rasulullahi qala hilaqu zikri annabi ya ce idan za ku shuɗe ainihin dausayin aljanna ku tsaya ku kiwo sabai suka ce ya rasulullahi ina ne dausayin aljanna annabi ya ce da'irar zikri gashi karara hilaqu zikri da'irar zikri wannan imamu tirmidhi ya fitar a cikin littafin kitabud da'awati a cikin kitabul azkari na imam nawawi Allah ya kara mar yadda ya ce ilam annahu kama yustahabbu kama yustahabbu zikru yustahabbu julus fihi li ahlihi ka sani kamar yadda ka san an so a ambaci Allah to an so kuma ka zauna a cikin da'irar masu ambatan Allah din yace wa qad tazahar fil adillatu ala zalika haqiqa hujjoji da hadisai sun zo a bisa wannan har inda yake cewa warawai na fi sayi muslim mun rawaito a cikin sayi muslim an muawiya daga muawiya qala ice kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halqati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rana ya fito isar da wata da'ira min ashabi ta sahabbansa fa qala sai ice ma ajrasakum li izawnar da ku qalu tazkace jalasna nasrullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam wa manna bihi alaina sai suka ce Rasulullah mun zauna ne muna ambatan Allah muna gode wa Allah a bisa abin da shiryar da mu na musulunci kuma ya mana baiwa da shi ala sai annabi ce Allah ma ajrasakum illa zalika illa zaka za ku ya rantse min da Allah ba abin zaunar da ku sai wannan ala sai ce sai suka rantse ala sai manzo Allah ce amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة sai annabi ce ku sani ban sa ku rantsi ba dan na kare ta ko ina zargin ku abin da yasa na ce ku rantsi dadi ne kama ni jibril ne izo ya gaya mun yace ga sabban kacan sun da'ira suna ambatan Allah Allah yana ta alfahari da su yana nuna mala'iku sannan abi sa'id al-kudri ya fitar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce yaqulu Allah azza wa jalla yawm al-qiyamati sai ya alamu ahalul jan'i man ahalul karami Allah tabaraka ta'ala zai ce da sannu waɗanda suke filin kiyaman nan yau za su san suwa ne ne ma'abota girma fakila sai aka ce manzo Allah wa man ahalul karami ya rasulullah ya ma'aikin Allah ga ya mana suwa ne ma'abota girma dan mai aikin su ko ranar alkiyama ma zama daga cikin kala buɗar bakin annabi ke da wuya sai ce ahalu majalisin zikiri su ne ma'abota mazaunai na ambatan Allah wannan imamu ahmadu da ibn hibban sun suka rawaice shi to menene dalilin da yasa an muna zikiri muke rangaji shi ma shi ma akwai dalili al imamu hafiz abu nu'aym ya fitar daga fadil ibn iyad cewa shi yace kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zikra allah ta'ala tamayalu yaminan wa shimalan kama tatamayalu shajaratu fi ar-rih al-asili qaddama thumma tarju ila wara'a yace idan aka ambaci Allah sabon manzo Allah suna rangaji gabar da yamma sai ka ce iska ce ta kada itaciya mai girma yayin da ake iska mai tsananin karfi ka san itaciyan iska ta kada ta kasance gabas da yamma ce kamar za ta faɗi to haka sabon annabi suke yin an ambaci Allah suna yin irin wannan rangajin da muna wazifa muke rawasayawa din to sannan ba ma maganar rawasayawa ba wani zai ce to ai har ta rawa ma wasu cikin zakiran suna yi to barka wanda ya fara tasar rawa wanda ya fara tashar rawa yayin sayyidina ali al-imam Ja'far radiyallahu ta'ala anhu Ja'far dan Abi Talib lokacin da manzo Allah yake da shi ashbahata khalqi wa khuluqi ka ganta tana kama da ni ɗabi'a kuma tana kama da ɗabi'a ta da ya ji wannan kawai sai kwambe Allah kuwa ya tashi rawa sai da sai da sai da kura ta tashi a to kaji ba sai masa ba annabi kana kama da ni kuma ɗabi'unka suna kama da ɗabi'una to waɗanda suke yin wannan rawan a cikin mu shin ba yaban annabi ake ba ko kuma ambatan Allah ba za ka taɓa ganin sun yi rawa ba in ba Allah aka kira ba to wannan shine dalilin da yasa suke yin wannan rangaji sannan wani mawaki ma yana faɗi yana cewa wai wa qul lil ladhi yanha an wajhi ahlihi idza lam tajid ma'ana sharabil hawa da'ana fa inna idza tibna wa dashit uquluna wa hamarna tamru jarani ta takana fala talmi sakarani biya li sukrihi wa qadra fi at-taqlim fi sukrina anna to sannan kuma menene dalili yasa aka ce an karbi dariƙa duk wanda ya karbi dariƙa ya dawo akan ta hanyar mutu zai shiga aljanna ba hisabi ba hukuma kuma ma ba shi kadai wai zai shiga aljanna ba har da iyayensa da matansa da iyayen matansa me ye dalili shi kuma dalili Allah ne fa Allah tabaraka ta'ala shine ce jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim Qur'ani jannatu adnin يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم sannan ibn abbas ya ce da ya zo fassar wannan ayi yace wa illam ya'malu bi a'malihim Allah ya ce aljanna waɗannan bayi za su shige ta da waɗanda suka gyaru zuciyarsu ta gyaru wato ba su karyata abin da suke aikatawa ba daga iyayensu da matansu da zuriyarsu shine ibn abbas yake ko da ko aikin su bai kai aikin wadancan ko da ba su tariqa ba sai sun shiga gashi wa illam ya'malu bi a'malihim to sannan kuma a wata ayar Allah tabaraka taala ce wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyyatihim wama alatnahum min amalihim min shay'in a wata ayar kuma Allah tabaraka taala ce wa ayatul lahum anna amanna zurriyyatahum fil fulkil mashhur wannan fulkul mashhur shi ya tsari kasa tijaniya shi ne annabi ce ahal bai shi kasa bi na tuno man ta allaka biyan naga yanzu tijani shi ne shugaban su to sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza dakala ahlul jannati jannata sa'ala ahaduhum an abawayhi wa an zawjatihi wa waladihi fa yuqalu innahum lan yudriku ma adrakta fa yaqulu ya rabbi inni amiltu li wa lahum fa yu'maru bi ilhaqihim bihi annabi ce idan yan aljanna sun shiga aljanna za a samu dan aljanna yana tambaya na ya ubangiji ina iyayena ina mata na ina ƴaƴana sai Allah tabaraka ta'ala sai ce da shi ai wato ba su aiki irin naka ba shi kuma wannan bawa sai ce ai Allah da aikin da na yi da su na yi to Allah ya ce to ku kawo min iyayenki ku kawo mai matar ku kawo mai yayin ku haɗa shi da shi saboda wannan shi ne dalili ba wai sai ki yarda ne ba to sannan menene dalilin da yasa ake so ai za su ga aljanna kai tsaye ba hisabi ko ba azabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa adami rabbi an yudkhila aljannata min ummati 70 alfan la hisaba alaihi wala azaba ma kulli alfin 70 alfan وثلاث حسيات من حسيات ربي annabi ce Allah ya mun alƙawari al'umma ta mutum dubu saba'in za su ji aljanna ba hisabi ba azaba tare da kowane dubu tare da kowane dubu akwai dubu saba'in to bayan nan kuma Allah tabaraka ta'ala zai bani tambata uku daga cikin tambata irin nashi sannan a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa adalillahu sab'ina alfan min ummati la hisaba alayhi Allah ya mun alƙawari mutum dubu saba'in daga al'umma na za su ga aljanna babu hisabi a kan sai sai na umar sai ce fas'alhu ziyada ya rasulullahi ya ma yakin Allah ne ne shi ne mu kari ne ma mana kari muna da yawa ala sai annabi ce sa'altuhu na roki Allah fa zada ni rabbi salata hayati na roki ubangiji ya kara mun ya bani kamfata uku muna hayati daga irin kamfata irin tashi قال رجل في wani mutum ba kauye sai yace fasalu ziyarata ya rasulullah ya ma'aikin Allah ne mu tsari kan fata uku yayi kadan muna da yawa qala sayyidina wa sayyidina mu ce kai da ta tsal ya rasulullah sai yi shiru ya rasulullah kakka kakka roƙa da sai na umar ya gaya manzo Allah wannan sai sai na umar ya ce hasawatun wahidatun min Allah yakturu an hal khalaiq kulluhum samfada samfata ɗaya irin na Allah ta fi ƙarfin halitta baki ɗaya. A ƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaqa umaru umaru yayi gaskiya ya akhudhu Allah qadar al-hasayati Allah tabaraka ta'ala zai dinki gurgurdan irin wato kamfata irin nashi hatta aqulu har sai ni kaina naci ya rabbi ya ubangiji ummati lam tablugu hazal adra al'umma ta bata kai wannan adadin da ka bani garin kamfata Allah zai ɗebo wasu al'umman ma a haɗa mu sai ce Allah akwai waɗanda ba ma al'umma na bane min mallin su min ummati a cikin su akwai waɗanda ba al'umma ta bace fa yaqulu sai Allah tabaraka ta'ala sai ce inna ma a'daitu laka ma wa'atuka abinda ne maka alƙawari ne na baka ba ruwa na ko sun ko ba al'ummar ka bane ni dai na maka alƙawari kuma na cika to shine sai Ibrahim radiyallahu anhu anan sai ce wa hazal qadaru yumkinu an yakuna ashabu tijani fihi wa shaykhu tariqun fi jami'a qawali to ko ka ji Allah a cikin dai wannan kamfatar dai ake sabai sun su zarba sa
ko ina har wai yau da ta ba shiga su da wani sai hadisi ake ji za ta za ta ni kuma annishi an fasulu ne zalim salli to kai in ilimin ka bai kai sai ka dauka ai ana ta wanke da hatu ne kai maganganu ake to idan duk abin da ke qur'ani ne da hadisi
to sannan ne dalilin da yasa aka ce in mutum ya shiga dariƙa ya fita Allah zai kona shi me dalili shi ma sai ya ne ya faɗi Allah ne ya faɗi, Allah ne ce, Allah zai ne yankuduna adan layi, min ba da misaƙihi, wa yabta'una ma amara Allah bi an yi sala, wa yufsiduna fil ardi, ulaika humul khasiruna. Kowa zan ko bayan tabewa sai wuta. Sannan a wata ayar Allah tabaraka ta'ala yake cewa innal ladzina yashtaruna bi ahdi Allah wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim walahum azabun alim wannan shine dalilin da yasa kyautu da ne faɗi wannan to me dalilin da yasa aka ce ba a san taba wannan zai tare a Saudiya ma ana ta Allah tabaraka ta'ala ya ce wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma badana kar ku kusanci alfasha alfashar da ta fito fili da alfashar da ta boyi to malaman turawa ma kansu suna faɗi suna cewa yayin a rediyo muna ji suna cewa a kiyaye taba ya yi taba sun tabbatar cewa taba tana kifa to Allah tabaraka ta'ala kuma ya gaya mana wala taqtulu nafsan allati harrama Allah illa bil haqqi in Allah yana kashe kashe wani to ya kace zaton ga wanda yake kashe kanshi kuma an tabbatar cewa wanda yake kashe kanshi dan wuta ne taba kuma tana kifa bayan kisa tana kawo kasawatul qalbi tana busar da zuciya taba kowa ya sani to sannan ‘yan uwa idan muka lura da wannan maulan mushi ibrahim a katsina ya yi magana a kan taba ɗin ya yi magana ranar talata ashirin da bakwai ga watan sha'ban hijiran manzo Allah na shekara dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da biyu yace shurbud dukhani ikhtalafa al ulama fihi bil jawaz wal karahati wat tahrim shan taba malamai sun sabani ciki waɗansu sun ce halal ne waɗansu sun ce makaruhi ne waɗansu sun ce haramun ne wa aqwal aqwali allazi yuqtamadu alaihi at-tahrim to yace mafi karfin zantuttuka wanda ake dogaro da shi shine haramun ne wa alaihi shehu tijani radiyallahu anhu zahaba akan sa shehu tijani ita ji annahu haramun qatan cewa ta ba haramun ce yanke domin me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin haramun sai abin da yake raba mutum da hankalinsa ko da kaɗan ne haramun muna gani wani ma zai tashi kan taban sai ransa ya ɓaci zai rashin kunya sannan sai idan yau ta ajiye kunya wuta to da ya zuƙa ɗin nan ya busa ta sama sai hayaki to za ka ji manyan ashar irin wannan ne har za a ce wani wai makaruni ko na to babu maka kowa ya san wannan to shi ya ce waqtilahul ulama'i waqtalafal ulama'u yace waqtilahu ulama'i min al-ijtihad sabanin malamai na cikin ijtihad wa shaykh tijani radiyallahu anhu ya akuzu al-ahkam an annabi shi ko annabi yana karban hukunci ne daga annabi ko malamai ijtihadi suke kokari suke shi kuma shi ya radiyallahu anhu yana karban hukunce hukuncensa ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye shi ne dalilin da yasa da yake bila wasu da babu wasu da wa huwa alamul ulama shine mafi sanin malamai al-mustahidin masu kokari wa gairu tijani wanda ba tijani ba in shariba in ya sha taba la naqulu lahu shay'an ba za mu ce mai komai ba wa amma tijani amma ba tijani fa in sharibahu in ya sha kharaja min at-tijani ya bata tijani to waɗannan abubuwa akwai maganganu da yawa akan ita taban nan amma saboda muna muna so mu mu san inda muke muke so mu tsaya menene dalilin da yasa muke kididdige adadin mu wani zai ta tunda dai Allah ya ce ambata Allah kai ambata Allah mana menene dalilin da yasa kuke yin adadi dalili annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla mafi kyawun ayyukan da Allah yake so waɗanda aka dawwama ko da ko aikin yayi kaɗan to kuma kowa ya riga ya sani annabi ya ce khairul ibadati akhaffaha mafi zikiyar ibada wadda aka yi ta wato sauƙaƙaƙiya mafi sauƙinta sannan Allah tabaraka ta'ala ce la nukallifu nafsan illa wus'aha sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce wani nazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un lin-nas da shi tijar jalla anhu yana daga cikin likitocin zuciya waɗanda yake sun san magungunan da Allah tabaraka ta'ala ya sauka a Qur'ani kamar yadda yake ma huwa shifaa'un lin-nas to tijani ya san magunguna to su kuma waɗannan zikirorin magunguna ne sai shi tijani ya ce to ku sha ɗari na istighfari ku sha ɗari na salatin annabi ku sha ɗari na la ilaha illallah da sai da la'asar ku sake maimaita haka amma da magariba kwayoyin suna da ƙarfi kusa talatin saboda ba irin wancan bane wannan astaghfirullah lahal azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum in kai guda ɗaya zunubin shekara arba'in za a gafarta maka to saboda haka shine dalilin da yasa shi wuce jani to wani gwamnati ta me yasa ai a ƙarshen hadisin da ya zo na ruwayar wannan istighfarin ai ƙarshe annabi ya ce wa atubu ilayhi mun da maka shi wuce jani likita ko tijjar jallahu ta'ala anhu ya san ma'anan wa atubu ilai sai ko baka san ma'anan wa atubu ilai ba wa atubu ilai alƙawari ne shi ko istighfari tuba ne wa atubu ilai alƙawari kai ba za ka ƙara ba sai so da yanzu ko karku ce ba za ku ƙara ba sai sai dai kun tuba kawai saboda dan adam ajizi ne in kai wa Allah alƙawari kace ba za ka ƙara ba ka ƙara to ya zama kuma akwai rashin kunya ka ji dalilin na rashin sa wa atubu ilai wanda ka karanta to sannan menene dalilin da yasa kuke yin ba kwa yin duk sanda kuka ga dama wurdin dariƙar sai a ce saba da yamma dalili Allah tabaraka ta'ala shi ne yake wa sun rabbaka fi nafsika tadarruan wa tibatan wa dunan jari min al-qawli bil gudi wal azali wa la takun min al-jahilin sannan yake wa zkur isma rabbika bukratan wa asila sannan yake wa tajjuhu bukratan wa asila sannan yake wa zilna sakama allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi sannan hadisul qudsi yace ya abdi fazkurni ba'da suwi sa'atan wa ba'da al-asr sa'atan a ma bai na ya bawa na ambace ni bayan sallah asubai awa daya ka ambace ni bayan la'asar awa daya zan isar maka dukkanin da ke tsakanin haji dalili sannan imamu tabarani ya fitar daga abdullahi dan busri ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man istafta awwala naharihi bi khairin wa katamahu bi khairin qala Allah azza wa jalla li malaikatihi la taktubu alaihi ma baina zalika min az-zunubi duk wanda ya bude farkon ranarsa da alkhairi ya cike karshen ranarsa da alkhairi Allah zai ce wa mala'iku kar ku rubuta duk abin da ya aikata na zunubi gari na waye waye ya fara da alkhairi istighfari salati haylala da asar na yi rana za ta fadi ya ƙara yi Allah zai ce duk abin da ya aikata na zunubi kar ku rubuta in ji Allah sallallahu alaihi da haka yan uwa na so a ce mun faɗi abubuwa amma ina gani za mu kokari mu karasa ko da gida ne akwai dalilai na yin abubuwa duk abin da kaga muna yi a cikin ɗariƙan nan akwai dalilan babu wani aiki ɗaya da ake yi wanda yake babu dalili بسيد المكار ونوره وفيد الندرار فهبنا للمغن والمعاري فهدنا للمرام والعوارض يا ربنا وبعد العباس وصيره ونوره النبرات وابدع قلوبنا بخير جامع لا فؤادنا بنور الأمة يا ربنا بسيد السماوات بنوره وعلمه السماوات يا ربنا بداية عبدلاوي ومن بسره لياوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الخير يا ربنا بسيد سخيرتي ومن به ذات الخيرتي كين لنا الحديد والجبال فإتنا الجنون والكبال وافتح لنا الكنوز والعيون وانسيبنا الأدغان والغيون يا ربنا بشيخنا القليل قوس الورى ونوره الجميل فهب لنا الوراد يا رحيم ولدنا الامور يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والمجد يا ربي يا ربي يا رباه يا صمد فقم مجيسا لنا يا واحد العدو يا بر يا وسر يا عين المراد يا جل يا من لا له شف كلا ولا ولد حاجة بيدا نفقد كربه أبدا يا من لا شريع له حق ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا بر يا يا من لا له ضد فقد لأمتك خير الخلق ذمهم ولا ينالهم نظم ولا أسد للمصطفى المصطفى المختار سيدنا محمد طاهر الانصار يا محمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد علي اصحابه سند
فاتحة صلاة الفجر yan uwa akwai yan uwanmu على الزبير على آل محمد الفاتمة ومن قال الفاتمة سوقنا سلك لك وهاني إلى صراط مستقيم على آل محمد الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Abubakar wa Umar fa qalu li isbir fa innaka tasbiru indana thumma da'a bi mushadin fa lishra bayna yadayhi fa qutila huwa bayna yadayhi yace na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jiya da shi da Abubakar da Umaru sai suka ce kai hakuri za ka sha ruwa gobe a wurin mu shi kenan da lokaci sai dauko Qur'ani kawai
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح مع عبد الخاتم مع سبق ناصر الحج بالحج والهادي الى صراط المستقيم ala aliya ga kadarin gidari lazimi in Allah da za mu karasa wannan karatun da muke muna so za mu faɗi har sunan gare shi wata jan sai da annabi ya faɗi har dalilin da san ke shi Ibrahim duk annabi ya faɗi duk kuma za mu faɗi insha Allah duk wanda bai samu iko ba ya nema za mu insha Allah ko da za mu yi wata muna yi za mu kai riga tijaniya dalla dalla za mu dinga fitar da ita kamun mu shiga cikin ayyukan albarka annabi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah